بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh kamar yadda yan wasu ka sani duka ranar juma'a daga karfe 9 zuwa 10 muna halartawa wannan wurin domin gabatar da lakta ko muhadara dangane da musalhat wanda malai yake gabatar mana da su a wannan gidan TV da rediyo na Banfire yau muna hudu ne ga watan Rajab hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 wanda ya dace da 28 ga watan biyu kenan watan february miladiya dubu biyu da ishirin daidai a satin da ya gabata yan wa idan basu manta ba malam ya muna bayani aka abin shahi alwaraka yau kuma za mu bayani aka abin shahi al-iddikhar al-ihtikar insha Allah muna fata Allah shi malam jagoranci la ƙara fahimta da fasaha da kuma ikhlasi da kuma dacewa da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ayyuka da maganganu da kuma aqida insha Allah alaihi takar mala insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ومنا قودي والله سبحانه وتعالى wanda ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a wannan wuri mai albarka kuma ina salati ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine fiyayyen halitta Allah badadayin Allah subhanahu wa ta'ala zaɓaɓɓen Allah a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na alwaraka a gurguje a yau kuma muna son mu tattauna akan maudu'i na al-ihtikar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kafin mu shigo cikin maudu'in mun al-ihtikar za mu ɗanyi bitar abubuwa guda biyu waɗanda suka gabata na farko kan alwasaya al'ashara da muka tattauna a kansu da kuma kan qadiyya ta alwaraka mun ɗanyi bayani kan alwasaya al'ashara a cikin musulunci lokacin da mun kai bayanin alkawani to akwai ɗan bita abubuwa da ya kamata mu ɗanyi cikin su kafin mu wuce shine alwasaya al'ashara suna cikin suratu wato al'an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku zo na karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shai'a, kada ku yi shirka da Allah ku haɗa shi da wani abu, kada ku yi shirka da Allah a cikin zatinsa, ko a cikin sifofinsa, ko a cikin sunayensa, ko cikin ayyukansa. Muka ce shirka tana kasuwa gida biyu, shirka babba da ƙarama. Ƙarama ita ce ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci kamar riya. shirka babba ita ce wadda take fitar da mutum daga cikin musulunci ita ce malamai suka ce akwai shirku du'a shine shirka ta roƙo ka roƙi wani abu wanda ba a roƙon kowa sai Allah an gane ko sannan akwai shirku ta'a kai ma wani da'a ya zamanto kana bin sa kamar yadda hadisi na Adi ibn Hatim yazo wanda yana cikin Mu'jamul Kabir a an gane ko wanda Allah ya faɗi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kiristoci da yahudawa sun rike malaman su da masu ibada daga cikin su abin yi wato arbaban ubangijin ne sai nuna ba sa yi musu sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba su haramta muku abinda Allah halatta ce to wannan ita ce shirka kin to ga wannan shirku ta'a kenan sannan kuma akwai shirkun niyyati wal qasd wato shirka ta niyya aikin ka ka nufaci wani da Allah ba shi ba musamman wanda ya shafi ibada ba riya ba wato to wannan shi ba kafirci ne wa man wato man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون sai akwai shirkul mahabba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son da ake ma Allah kina idan ka so wani daidai irin yadda kake son Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fiye da son da kake yi ma Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka fita daga cikin musulunci sai dai ka so su so kasa ga na Allah da na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kuma duniya kan nufata da ayyukanka a tonan kayi shirka ta anniyatu wal qasd tunda yace man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha wanda ya kasance duniya ta dame shi da ayyukansa da ibadarsa gaba daya Allah ya mana tsari amin wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci muka ce to ba don saboda talauci ba a ta kowace hanya bai halatta ba ya kawo shi min imlaqi ne saboda sun kasance suna kashe ‘ya'yansu saboda gudun talauci da kuma abin kunya nahnu narzuqu kum wa iyyahum mu muke arzita ku da su mun faɗa cikin suratu al-isra an gabatar da su a kanku saboda can an ce khashiyata imla kuna tsoron talauci shi yasa ba ku son su zo to sai aka kaddama su nan ko an ce min imlakin saboda talaucin ya zo kafi tsoron shi akan kanka tunda kai ne kake dauke da nauyin su wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha wanda ta bayyana da wanda ta boyu an gane ko zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun wannan shine ake muku wasici da shi don ku samu hankali hankali irin na shari'a ba hankali na sa riga mai kyau ba wala taqrabu malal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da wadda an mafi kyau hanya wadda take kyakkyawa an gane ko hatta ya wato wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda har sai ya cimma karfin sa ma'ana ya kama hankali ya san abin da yake yi nan kuma ku mayar mishi da dukiyarsa kuma ba ana nufin ba ku ci dukiyar bayan balaga ashuddahu la mafhuma lahu kamar yadda malamai suka yi bayani to sannan kuma wa auful kayla wal mizana bil qist ku cika ma'auni da abin awo bil qisti da adalci ina fata an fahimta dan saboda mi saboda wannan banna ce da za ta shafi kowa idan aka yi wasa da ita an gane ko har muka ka aucewa kalma ta al qist musallaf ne lughawi ya an ce musallaf ilmul musallafat ilmi ne mai zaman kansa a cikin lugha ya an ce al qastu wato zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba in an ce alqist shine adalci wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a in an kace alqist shine turaren wuta kenan wannan ilimi ne mai zaman kansa ya kamata ɗalibin ilimi ya san wannan don in kalma ba ta da wasali bai san a ina zai saka ta ba ina fata an fahimce ni imam qutrub da ake cewa qutrub yayi littafi akan wannan sannan kuma imam ibnu malik yayi alfiya cikin ilmu musallasatul lughawiyya yana da kyau dalibin ilimi iya san wannan almuhim da dai sauran malamai wa awful kayla wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qult ba mu azamare sai abin da ta iya dauka kenan in kai iya gurgudonka musulunci bai dora maka abin da ba za ka iya dauka ba dan haka cewa musulunci addini ne mai tsanani ƙarya ce bai yiwa addini da mutum biliyan ɗai ko miliyar ɗai da wani abu suke bin shi a ce akwai wahala don ita wahala mutum guda ma baka gani tare da ita ko ba haka ba sun ka ce wuya partin ki bai da kowa ko ba haka ba kenan partin ki babu kowa a cikin sa sannan kuma wa bi ahdillahi awfu alqawlin Allah ku cika tun daga tauhidi har zuwa alƙawlin da kuka yi ma Allah da kuma alƙawlin ku tsakaninku da mutane alƙawla ne na Allah don Allah ya umarni a cika da alƙawli ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine muku muku wasici da shi don kuwa astu muna da kira'o'i guda biyu anan wato imam hamza da imam kisa'i da imam khalaf da hafs sun karanta tazakkaru kina an shafe ta'un daya asalin shi ta tazakkaru sauran qurra kuma sun karanta zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkaruna waɗancan waɗanda ban mu faɗa ba kenan su kuma nan an mai da ta'un ta koma zalu sai an kai wato al-idgham wal qalb tazakkaruna wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu nan ma muna da qira'o'i guda uku anan wato wa anna hadha sirati mustaqiman sannan kuma akwai wa inna hadha sirati mustaqiman to a wancan satin mun yi kuskuren danganta qira'a cikin imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf su suka karanta wa inna hadha sirati mustaqiman sannan kuma imamu yaqub da ibnu amir su sun karanta wato wa in hadha sirati mustaqiman to wa in asalin shi akwai damiru sha'ani wa innahu ni sai akai takhfifin sa an gane ko sauran qura'u sun kuma sun karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan hanya ta ce ku bita wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi hanyoyi daban-daban su rarrabe ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine ake muku wasici da shi don ku ji tsoron Allah to anan akwai abubuwan da kamata mu dan faɗa kan waɗannan ayoyin na farko da an ka ce musu alwasayal asha ina ne suke guda goma din shine abu na farko ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum daya shine kada ayi shirka Allah tushriku bihi shay'an shine daya wa bil walidaini ihsanan iyaye a kyautata musu kaji biyu wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku shine uku an gane ko nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha kada a kusanci alfasha shine na hudu ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كركو kashe rai wanda Allah haramta sai da haƙƙi ina fata an fahimci duk da ta kashe rai ya zo so biyu saboda wancan hali ne na daban kaji muna da guda biyar sai Allah ce wala taqrabu mal al yatimi kada a kusanci dukiyar maraya shidda kenan illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfu al kayla wal mizana a cika ma'auni shine na bakwai bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku faɗi magana ku yi adalci ko da makusancin ku ne ma'ana ko da za ku musu adalci ko ba za ku musu adalci ba duk da yake galibi mun ce ana makusanci adalci a ba wani lokaci in ta ɓaci ma ana masu sharri an gane ko shiri na takwas wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu alqawlin Allah a cika shine na tara ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وأن هيا تاتي مديدتي شيني نقوما to anan za mu ga waɗancan guda tara duk sun shiga wa'anda haza sirati mustaqiman domin hanyar Allah ce duka waɗannan abubuwan to wani sai shi mamakin to me yasa aka abin nan abin da yasa saboda can an yi takhsisin waɗansu abubuwa ne daga baya sai aka zo aka yi ta'mim domin ana iya kawo am sannan a kawo khas ana iya kawo khas sannan a kawo am tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu ai mala'ika jibrilu yana daga cikin ana cikin mala'iku ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku da kuka yi imani ku yi ruku'i ku yi sujada kuma ku bauta ma ubangijinku to kaga ai nan taksisi ne akai tunda ruku'i da sujada suna daga cikin khas amma wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku kaga ya zama to a waf'alul khaira wa aikata alkhairi shi ma am ne ina fata an fahimci ni to don haka kada wani mai sa tsammanin kuskure akan yi kamar yadda an ka ce wala taqtulu auladakum kuma an ka ce wala taqtulu nafsa an keɓance taqtulu auladakum duk da yake ƴaƴanku suna daga cikin annafsa allati harrama Allah saboda wani hali da jahiliya su kasance suna aikatawa an gane wannan da kyau ko sannan ana ce musu alwasaya ashru ko alwasaya asharatu duka ana faɗa dalili kuma saboda a cikin yaren larabci daga uku daga salasa zuwa ashara goma ana caccanza su ne idan mata ne sai a cire musu ta'un idan maza ne sai a samu su ta'un sabani abin da aka sani a larabci in an ka ce wato abin nan almuslimu musulmi namiji almuslimatu mace to can canzawa akai in mata ne sai a ce salasu nisa'in arba'u nisa'in khamsu nisa'in in kuma maza ne sai a ce salasatu rijalin har zuwa ashar to nan da an ka ce alwasaya an gane ko sai an ka ce al'ashru ko al'ashratu alwasaya wasiya mace ce to ya kace ya kamata a ce al'ashru a cire ta'un kamar yadda hariri ya faɗa cikin muqama wa tabruzu rabbatul hijal bi ama'imir rijal rabbatul hijal mata waɗanda ke cikin gidaje alhijal darbuka kenan ko dan gidan da ake sa amarya tabruzu a cikin larabci akwai lokacin da suke bayyana bi ama'imir rijali da rawun nan mata lughz ne ya kawo rawan nan maza wato lughz ne ya kawo abinda ake cewa lughz shine kamar kacici kacici kaga za a batar da kai an ce mace ta sa rawani wai yana nufin daga salatu zuwa ashara su suna mata ana cire musu ta'u su kuma za ana sanya musu kenan bil aksi an gane ko sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma kaga samaniyata ayyamin al yawm da yake muzakkar ne ta kace samaniyata ayyam ba a ce samaniya ayyam ba an gane ko to wannan shi dai ne to nan an kalli ci ana ita alwasaya al'ashir saboda an kalli alwasiya mu'annas ne ko ko a ce alwasaya al'ashratu saboda mi saboda annatu wal man'ut ne shi ko annatu yattabi'u al man'ut fi jarrihi wa nasbihi wa ta'rifihi wa tankirihi da abin da ya kama da haka yasa Muhyiddin Abdul Habib sai daga cikin manyan manyan malaman lugha na kasan Misra yayi bayani kan wannan ka'ida babban malami ne na lugha yayi ta'liqi akan Alfiyat ibn Malik sharhi na Ibn Aqil kuma yayi ta'liqi akan Mughni al-Labib ibn Hisham al-Ansari sannan yayi sharha na muqamata Imam al-Hamadani ba muqamata Hariri ba tunda Hamadani shi ya fara yin muqama ina fata an fahimce ni babban malamin lugha ne lissafansa suna da kyau sosai to wannan abinda za mu faɗa kan waɗannan alwasayar ashirkin nan ƙaziyya kuma ta ƙarshe akan alwasayar ashir shine cewa a nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa habai waɗannan ayoyi kamar yadda zo hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma Imam al-Bazzar ya kawo shi Ibn Abi Hatim yayi wannan riwaya an gane ko da kuma riwaya ta Jabir dan Abdullah Imam Ahmad ya kawo ta an gane ko da Ibn Abi Hatim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta wadannan ayoyi ya nuna cewa yayi musu khat al khat shine zane dogo wanda yake tudurwa an gane ko straight kenan ya nuna musu cewa wannan ita ce hanyar Allah misalin ta kenan sannan kuma akwai as-subul hanyoyi daban-daban kaga wannan yana nuna mu da cewa ashe ana iya bada ilimi ta hanyar zane yace to waɗannan su ne abubuwan da suke na halaka ina fata an fahimce ni to anan akwai wani hadisi daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yan shi'a suka bage da shi an gane ko suka lafe bayansa shine hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim na yawmur raziya abinda ake cewa yawmur raziya lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam mutuwa ta yi masa kusa to sai yayi kira sahabbai sai ce ituni bi kitabin ku zo mini da wani abin rubutu wanda in na rubuta muku shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadillu min ba'dihi ba za ku bace ba a wata riwaya ta Imam al-Bukhari sai ce halum ku kawo ina fata an fahimci ni halum ku kawo a wata riwaya kuma sai kawo halumma alfaz ke suna canzawa an gane ko a wani wuri sai ce wato halum a cikin riwaya ta Imam Muslim yace wato halumma bai kawo halummu ba bai kawo ituni ba sannan kuma a wata riwaya ya kawo lan tadillu ba za ku bata ba abadan a wata riwaya kuma sai yace la tadilluna ba za ku bace ba la na sai zamanto lamu wato annafi ce amma kuma akwai wata riwaya la tadillu ita ko lamun nahayi ce to kaga yana da kyau waɗannan riwayoyin ɗalibin ilimi ya san alfatkin tana lokaci guda ya faɗi wannan maganar to amma akwai abin da ake cewa riwayatul hadisi bil ma'ana wasu sun ruwaito shi ne da ma'ana to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana sahabbai basu kawo littafi ba sai sayyidina Umar yace inna rasul sallallahu alaihi wasallam qad qalabahu alwaja ma'ana ciwo yarin jayisa to sai ba a kawo littafi ba ba a kawo littafi abin rubutu ba sai suka yi fa kasura laghat sai yaya sai yawa shine al-laghatu sai manzo Allah sai ce qumu anni wala yanbaghi indi tanazu ku tashi ku barni bai dace ana jayya gaba na ba to in shi a sai su bage da wannan sai to kaji na gama a cikin internet akwai dashi a rike cewa ya za a yi a ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma ko da mutum ordinaire aji ana iya masa izgili lokacin da ya kusa mutuwa balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana sahabbai sun yi izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutuwa ta zo masa da wannan sai suka ce to ai kaji akwai littafin Fatima akwai Qur'anin Fatima akwai Qur'anin Aliyu akwai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya so ya rubuta na wasiya Aliyu sahabbai suka bijiri dan haka sun kafirta an gane ko to kaga wanda malamin da bai san shi'anci ba bai san waɗannan firaqud dalla ba bai sai da zai bada amsa ba shi yasa kada ka tattauna da su mutuka baka san aqidu su ba amsa kuma shine ba sun ce ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ya rayu in kwanaki yana iya ayyasa a rubuta dai kenan amsar da za ba su na biyu wannan yana daga cikin abin da ke nuna fiqhu na sayyidina Umar inji wadansu malamai saboda mi saboda su sun tuhumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci kenan tunda bai kisa da manzo ba manzanci ba na uku sayyidina Umar ya nuna cewa ciwo ne irin jaman zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda ya nuna cewa shi yana yin ciwo linki biyu irin yadda u'aku ma'ana ina yin zazzabi ko ciwo kamar yadda mutum biyu daga cikin suke ana hada mini an gane ko to kaga abin cewa anan Allah ya faɗi cewa ya cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce ya cika addini ina ne kuma yanzu za a samu wani abu wanda za a kawo bayan shi wanda za ku zo ku ce akwai shi na fata kafin ci tunda an cikar da addinin kidan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ne ya rinjaye shi babu wata matsala kuma dan adam ne dukkan annaba mutane ne yana zo musu abin da yake zo mutane suna magana suna cin abinci suna fushi suna aure wannan ba abin mamaki bane na fata an fahimce ni to kaga wannan ya nuna fiqh na sayyidina Umar kuma Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa waɗannan su ne wasiyoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wasiya ta Allah ita ce wasiya ta manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wanda bai san waɗannan mutanen ba kada ya ce zai tattauna da su shi yasa za ka ganin kamar sun ɗauko hadisai ko ayoyi su ce maka yanzu misali kaga kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutane da an gane ko ashabi za a zo da mutane da hadisi na cikin sahih muslim ya alal haud sun zo ga wannan korama za su sha sai manzo Allah ya kiro ya kira su yana cewa ashabi ashabi ana kore su kamar yadda ake kore raƙumi wanda yake mai kazuwa shine ajrab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah to ya za a hana su sai aka ce baka san abin da suka aikata bayan ka ba kenan wai ma'ana sahabbai sun kafirta to kaga wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan mutanen da za su zo bayan shi na ashab an sa ashab ana nufin al'ummarsa domin domin sun tambaye shi a ƙarshen hadisi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya zaka gane wanda bai zai zo bayan al'ummarka sai ce yub'athuna ghurran muhajjalin min asar wudu suna da haske kidan nan za a gane domin mumini yana da haske na tashin alkiyama ko da nan duniya baki shike kafiri kuma zai yi baki ko da fari ne a nan duniya yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum an gane ko fa amman ladina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kaga kafircin shine yasa fuskokin su kai baki wa amman ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wadanda fuskokin su kai fari suna cikin rahama Allah duk wanda ke cikin rahama Allah ran tashi alkiyama an gane rahma waccan khassa kenan mumini ne to sai to shi yasa idan suka zo da cibohin su ya kamata ka karance su kada ka zo su kuma ka hadisi su yi wasa da hankalinka ina fata an fahimce ni kaga shi yasa da yawa daga cikin malamai wadansu in sun tattaura da su suke samun matsala dan musan halin waɗannan mutane ba masu aiki da shi abinda zaka yi in kana son ka gane su sahabbai zaka kasa su al'amarin su gida uku akwai abinda ƙarya aka yi musu wasu aikata ba akwai abinda an gane ko sun aikata shi kuskure ne su abin nan bai fitar da su daga cikin musulunci ba akwai abin da kuma kuskure su kai shikenan kuma su mutane ne munafikai ba sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmi na a zahiri amma kafirai ne a batini kada ka kawo abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul da sauran mutane ka ce a'a waɗannan sahabban manzo ne Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin an gane ko ko suka maka kissa wada sahabi da anka ce ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bashi da min roƙo Allah Allah ya bashi dukiya daga baya kafirta wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin an gane ko malamai suka ce wannan ibn hajar al-asqalani shi abin da ya tafi cewa mutane biyu ne masu suna iri daya an gane ko ibn usaymin shi kuma a cikin usulul tafsir da ya rubuta ya nuna cewa a'a kawai kuskure na ba sa sunan shi akai ba ma shi din bane akwai maganganu na malamai amma in ya tabbata munafiki ne ai ba sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane in kuma kuskure ne to kuma kowa yana yin kuskure na fata ana fahimta ta in kuma ƙarya ce aka yi musu kuma kowa ana ma ƙarya an yi ma Allah ƙarya an yi ma manzanni ƙarya an yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya wane ne ba za a yi mishi ƙarya ba babu shi an gane ko to don haka wannan aƙida ce wadda ya ka mutane su yi hattara da ita kada su je su shiga cikin matsaloli daban-daban waɗanda ba a san ta inda za a fito musu ba Allah shiryar da mu Allah ya ganar da mu ko su kawo maka kissa wani sahabi wanda ya ɗauki wasiƙa ya bayar a sai da ita a Makka saboda a tsare masa mutanen su kuma ya halarci Badr ko ba haka ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gano wannan yace me yasa kai haka yace ina da ƴan uwa naji zaka yaki ina tura musu sako za su kare mini ƴan uwa na banda ni wanda zai kare mini iyali na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace barni in bugi wuyan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye sanar da kai cewa Allah ya tsinkaye abin da ke cikin zuciyar mutanen Badr waɗanda suka halarci Badr yace na gafarta muku shikenan to kaga wannan an rage an barantar da shi ko ku su baka kissar wani mutum da ya je ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wanda an tura shi ya je waɗansu mutane su tarbe shi ya ji abin nan sai sa tsammanin za su kashe shi ya dawo yayi ƙarya an shirya yakin su sai aya ta sabka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu sai ce ai fasiki ne kajiya to shi ko fasiki ai bai daga ciki a'a fasikanci akwai mai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai mai fitar da mutum daga cikin musulunci afa man kana mu'minan kaman kana fasika na ana nufin fasikanci na kafirci domin an yi muqabala shine da imani amma akwai wani wuri sai Allah ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan kaga al kufru daban na al fusuqu daban an gane ko kalima ta al-fisqu al-khuruj ne kenan tana yawa al-khuruj an ta'atillahi fi ma'siyah aw al-khuruj min al-islam fita daga da'a Allah ko ko fita daga cikin musulunci amma dole su tattaru wannan sannan shi Allah ya ce radiyallahu anhum ya yadda da su to tunda Allah ce ya yadda da su kuskuren su ya san za su yi yan gafarta musu mi kake so da aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah ya yafi kai ku kace baka yafi ba kuma qallata haqiqa wannan ko ka gani kuma ya ce wa adda lahum jannatin tajri tahta al anharu khalidin fiha ya musu sanan aljanna kai ko ka ce yan wuta ne amma ka kirkiro aqida ta albada ka ce Allah bai san za su kafirta ba shi yasa ce wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar albada'u shi ne abinda zai bayyana ga Allah bada ya dubuduwan sai sun karanta ganta shi da annasku shi annasku an shafe hukuncin ne Allah ya bari sai lokacin da ya dace mutane ya ga za su iya iyawa ko ba za su iya bai dauki musu shi shi ko albada'u ka ce Allah bai gane bane kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni shi yasa Sheikh Rashid Riba a cikin tafsirin Al-Manar yake cewa wato mamakin al'amarin din Shi'a Allah ya ce was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to in Allah an ce ya tsarkake mutum shi Allah ilimin sa ba ɗaya ne da namu ba ka fahimce ni ya sa abin da ke cikin zuciya ko bai sani ba ya sa abin da ke cikin zuciya to alhamdulillah to ku ku malaman hadisin ku na yan shi'a mutahi suna cewa wani adili na ku karbi hadisi gare shi su kuma su abin da ke cikin zuciyarsa ba to ya za a yi ka fifita taskiyar malaminka akan taskiyar Allah subhanahu wataala Allah mun huyu akwai rubu cikin waɗannan abubuwa Allah ya gane da mu to sai abu istidraki na biyu kafin mu shiga cikin karatun mu na ga lokaci na tafiya kan zancen waraka da mun kai da zancen shahada mun ce takarda ta kasu gida biyu takarda wadda take ingantatta abin da ke rubuta cikin ta gaskiya ne kuma akwai takarda ta ƙarya to saboda takardu na ƙarya sun yawa a duniya shi yasa duniya ba ta cikin zaman lafiya takarda ta haihuwa ta ƙarya passport na ƙarya yanzu surtu aikin gwamnati surfacturation a rubuta an kawo kaya an karba su raba kuɗi ko a ƙara ma gwamnati wani abu sur facturation waɗannan kuɗin mutane suna da suna cin su suna ganin kamar banza suke ci to wannan takardu ne duka na ƙarya za ka biya su ranar tashi alkiyama ko yanzu azumin nan da yake kusa ka iske mutum ya je wajen likita an yi mishi takarda an ce bai da lafiya estoma gare shi yana da estoma to in kana da estoma an ka rubuta maka takardu na ƙarya da doktor kin da ya rubuta ya san baka da estoma da kai da ka karɓa duka za ku fara amsa ranar tashi alkiyama wai bai son a ce kawai azumin ne bai yi to a tattara ma takardun inda a ce a kabari a saka kan ka zo ka gwada ma wani kiri ko ba haka ba Allah shi muna tsari to bayan wannan sai kalima ta ash-shahada akwai waɗansu daga cikin abin da suke kama ta shahada da kamar shahada ka san an ce shahada abin da an kai shaida ko da baki ko da rubutu to sai suna danganta shahada ta zamani yanzu da yawa daga cikin su shahadatu zur ne ya an ce shahadatu zur shine aka tambaye wani malami ne shahada ya ce shahadatu zur kamar da suke ba da kissa to shahadatu zuhur kamar da ya zo cikin hadisi na Anas bin Malik yana cikin Sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna shahadatu zuhur tana daga cikin manyan kaba'ira ko da da baki aka yi ta ko da kuma a rubuce aka rubuta ta hadisi na Abdurrahman bin Abi Bakra Abi Bakra sahabin manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da da ake kira Abdurrahman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa shahadatu zuhur aw qawlu zuhur rawi yayi shakka da shedun zur yana daga cikin kaba'ira shine malam Bahaushe ke cewa shedun zur da kuma magana ta zuwa rubutawa ko bayani sai abubakar yake cewa radiyallahu an wa kana muttaki'an manzo Allah ya kasance zamni fajarasa ya zauna yana cewa wa qawlu zur ko wa shahadatu zur yana maimaitawa fama zala yukarriruha yukarriruha hatta qulna lahu laitahu sakat manzo Allah sallallahu bai gushi ba yana cewa qaulu zu ko wa shahadatu zu bai gushi ba yukarriruha yana maimaita hatta qulna lahu sai da muka ce laita hu sakat law sakata da ya shiru ma ya bari sakon ya isa ina fata an fahimce ni to zaka iske waɗansu malamai daga cikin malamai wato al'amari na takarda shahada abu ne wanda yake da bukatar tawassul wasu na ganin shahada shirme ce ba ta da amfani wasu kuma suna ganin shahada ita ce ilimi ita ce ƙarshe to duka wannan kuskure ne shahada tana da amfani amma ba ita ke nuna ɗan adam yana da ilimi ba ilimi za a iya neman shi ko da akwai shahada ko babu shahada menene dalilin da yasa haka zaka iske akwai malaman da Allah ya ba su ilimi amma ba su dauki da shahada ina kira ina tuna kissa mufti na kasar Yaman Muhammad bin Isma'il Al-Amrani an gane ko daliban jami'a suna zuwa wajen suna karɓar ilimi suna mamaki in su mai tambayoyi na bada amsa sai suka ce ake ka samu wannan ilimi kuma kai baka da shahada sai yace antum darastum fil jami'a ku kun yi karatu a jami'a wa ana darastu fil jami' ni kuna yi karatu al jami' a cikin masallaci shi kuma da ta'u yace wa laysa zakaru kal unsa namiji bai zama tamkar mace ni karatun da ni na albarka ne ba da neman shahada bane ko kuna neman abin nan biya to amma wa laysa zakaru kal unsa namiji yace bai zama ɗaya da mace to ba mu cewa duk maza sun fi mata wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi a'a aiki ake kallo a musulunci domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka banta su daga magarin mazaji a'a musulunci bai ce don namiji ya fi mace ba amma a yi aiki a ga wane ne ke gaban wani shi da abin da ake bukata to sannan kuma an tambayi Abdulhamid Kishk ɗaya daga cikin malaman ƙasar Misra malami ne mai zafi sosai wanda ka san ko ne malami zaka iske da nashi usulubi to shi yana daga cikin masu zafi shi ne aka ce mai mata fasadatil azhar wani lokaci ne a jami'a azhar ta lalace kafin ce ni yace mundu an unnisat tun lokacin da aka mai aka mai mayar da ita mace wai ma'ana da ana karatu a cikin aljami'ul azhar ka san da cikin masallacin ne ake yi to daga bashi aka yi jami'atul azhar yace to tun lokacin da aka mayar da ita mace tun lokacin da al'amari ya lalace ba kuma muna nuna duk mata sun lalace ba ina fata an fice ni kamar kissoshi ne na malamai da muke kawowa shi yasa wani daga cikin dakatira yake cewa binciken da ake yi a jami'a ya kamata a dawo a yi karatun ta da su a zo ana tahlilin shi'irkin da ko wasu kalmomin da ko wani bahasin da wasu riga sun yi shi ko ko kasu wallas ko ka ciro na wannan da na wannan ka hada kai naka wannan bai ya kamata a nemi ilimi ya kamata mu tambayi kanmu har hanaka mushkila muayyana tahtaju ila hallin aw hulul shi akwai matsalar da muke son mu warware ta tunda shi ne asalin bahasi ba wai kai ka rubuta ba a baka shahada faliman naktubuha wa muke rubuta ma bahasin wa man yastafid minhu wa yake amfani da buhusin da za mu rubutawa ko ko kawai sun dina akai a rubuta an tambayi Dr. Salih Al-Fawzan Sheikh kan cewa hal shahada tadullu ala al-ilm shin shahada tana nuna mutum yana da ilimi yace a'a ash-shahada la tadullu ala al-ilm yana yiwa ma hamiluha ajhalun nas shina daga cikin mafi jahilci daga cikin mutane don rubutawa ne kawai zai yi abinda bai rubuta fita cikin kansa kuma duk shahada doktora da wane ne darasi guda ne domin qadiyya guda ce zaka je kai tahlili kai bincike kanta to me yake nuna cewa wannan shine ka zan babban malami a ko ina ko kayan ilimi la tadullu ala ilmi amma kuma samun ta a zamani yana da amfani saboda wasu abubuwan kuma sai in dai kana da bukatar gwamnati da wani abu to dole sai da ita dama ai haka ne turawa suke so addini ya koma ga masu diplom kenan su zo su bada fatawa cikin addini ko da suna tsoron Allah ko ba su tsoron Allah a bar malamai wanda suka shekara 40 50 60 suna karatun addini ba su zo su bada fatawa ba da haka muna kira ga yan uwa game da gyara irin wannan don ka samu diploma ba shi ke nuna ba za ka je makaranta ba ka yi karatu mun dan ba da misalai kan wannan daban-daban wanda yana da kyau mutane su fahimce su diplom daban ilimi daban amma kuma dan ka samu diplom kuma bai hana ka nemi ilimi kuma dan kana da ilimi bai hana ka nemi diplom saboda amfani na al'umma an gane ko in muka diba sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam diplom wani irin diplom gare su waye ba su wata takarda manya-manyan malaman musulunci da dama ba su da diploma an gane ko imamu malik abu hanifa imamu shafi'i ahmad bin hanbal wani diploma suke da shi wani certificate suke da shi ibnu taymiya wani certificate da shi ibnu al-qayyim wani certificate yake da shi abdul bin baz wani certificate yake da shi muhammad al-amin ash-shanqiti wani diploma yake da shi certificate albani wani certificate yake da shi na jami'a wanda zaka zo ka ce akwai shi muna da malamai mailimta a duniya wanda an san su amma kuma ba su da diploma da waɗanda ba ba a sanin ba Sheikh Usman bin Fudiyo yana da doctora ne Abdullahi Gondu an gane ko wani diploma yake da shi kuma yana da littattafan da yanzu ana rubuta har magister da doctora akan su Dr. Abdul Baqi Agaka wannan babban bayar bai babban malamin balaga ya rubuta al-balagha al-qur'aniyya na da Abdullahi bin Fudiyo kuma alhali shi Abdullahi bin Fudiyo ba doctor din bane ina fata an fahimce ni haka in ka ɗauko sauran malamai a duniya in ka duba yanzu misali a misra akwai sheikh atiya saka wanda har fatawoyi matsayin fatawa ya ba su kuma babban malami ne kuma bai da wani diploma ina fata an fahimce ni sannan in ka duba a ƙasar libya akwai sheikh abdullatif shuwairif wanda yana da littafi a tadribatul lughawiyya a jami'a ana karantar da su da na ɗaya da na biyu da na uku na hudu bai taɓa zuwa ba a aji ko so ɗaya kuma littattafansa har a jami'a ana karantar da su la wannan akwai abubuwa ne bai dace a har hada su ba don haka yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci irin waɗannan kazaya wallahu ta'ala a'lam to yanzu sai mu shigo cikin mawdu'i mutum da mun yi shimfiɗa amma ne shimfiɗa na san ta ɗan yi tsawo mawdu'i na al-ihtikar mawdu'i na al-ihtikar ya samo asali ne daga hakara yahkiru hakaran in an ce hakara min babi daraba yadribu yahkiru wazinin shi kenan hakran fa'alan kenan darban shine malamai suke cewa hakara shay'a ai habasahu ya daure abu ya rike shi an gane ko to kuma ana cewa hakara shakhsa ya zalunci mutum in an danganta shi zuwa ga dan adam sannan kuma yana da wani fi'ili hakira shi ko min babi sa'ima an gane ko hakira yahkaru za a cewa shi ku wato sa'ima yas'am ma'ana hakira yah hakira yahkaru shine shi ma habisa shay ya daure shi an gane ko ko kuma hakira fulanun idan lajja fil amri idan mutun yayi nisa ya zarfafa cikin abu ballaju fi utuwin wa nufur to kuma ana cewa hakira ala shakhsi ya rike abu ya mayar da shi mutumin nashi ne an gane ko wato hakira alal mal ya rike dukiya ya mai da ita kamar tashi ce da karfi hakira alal ra'ayi ya cije akan ra'ayi baya motsawa akan sa to wadan dushi ne abinda kalmar take nufi to akwai al ihtikar to ihtikar kin nan shine abinda suke cewa monopol akwai monopol surtout yanzu a zamanin yanzu ana amfani da shi akan abin da shafi fagen kasuwanci to duk da yake abin da shafi fagen kasuwanci zamu aje shi don saboda mu yi bayanin kalimar in Allah ya samu kai gare ta a cikin wannan lokaci fa bi hawan ima in ba mu samu ba insha Allah ta'ala sati mai zuwa mu dan ƙara samu mu tashi da shi sai mu dauki maudu'in mu na gaba to kalima ta al-hakr tana daukan ma'anar rike abu ko taskanta abu ne wanda yake yana da fa'i kamar yadda shi karami malamai suke cewa alhakar abu ne wanda ya shiga cikin abubuwa daban-daban daban-daban na rayuwa dole na zamu ba da misalai da mutane su fahimci inda aka sama gaba shine monopolize domine ka rike abu dandandan na jama'a kamar yadda shi naka ko abin da yana da faɗi ka maida shi karami to za a iya samun matsala za mu tattaɓo kafin mu shiga cikin wancan na kasuwanci cikin abubuwa guda hudu na farko za mu shiga cikin addinai na yahudawa da nasaru da addinai da ke turai الحكر عند اليهود والنصارى نبي زامو shiga cikin alhakar inda musulmi ya shigo wajen musulmai daga wajen tura kaga ya tuttuko ya kawo wajen mu na uku alhakar ka gane ko almutawallid min qibalina wanda mu ne muka kirkiro shi muka sashi cikin rayuwar mu ba wai tura suka kamu shi ba ina fata ana fahimta ta to sai kuma alhakar fil hayatin amma alhakar wanda yake ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe da al'amura kinan za mu tattaɓo a cikin abin nan mu diba cikin addinan turawa mu diba cikin ilmumukan turawa da rayuwarsu mu diba a wajen musulmi mu diba a wajen mu waɗannan su ne abubuwa guda hudu na farko kafin mu kai na biyar ɗin wanda yake da alaƙar kasuwanci alhakar wajen yahudawa da nasaru cikin addinin su na farko sun yi alhakru fi fahimtar kitab littattafansu da kiristanci da littattafan kiristanci da littattafan yahudanci sun nuna babu wanda zai fahimta su sai su shi yasa a cikin addinin kiristanci sai a ce maka Allah uku ne kuma guda biyu in kai tambaya sai a ce maka a'a kakkai tambaya abin bai bukatar kai tambaya domin manya-manyan malamai su ne sun kasan abin da Yesu almasihu ke nufi kai baka fahimta ba kaga hakrul kitab hakru fahimil kitab na biyu sannan kuma shine yahudawa da kristoci sun yi hakar na aljanna aljanna Allah ce ta musulmi ce gaba daya ko ba haka ba sai su suka ce a'a wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun ce lan yadkhul aljannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai ba yahudi aw nasara ko kuma ba nasari to nan aw nasara ba wai ana nufin da yahudawa da nasaru ne suka ce ba mu shiga aljanna sai wanda yake akan addinin yahudanci da kiristanci ba ba haka alqur'ani yake nufi ba a'a yahudawa sun ce babu mu shiga aljanna sai ba yahudi kiristoci sun ce babu mu shiga aljanna sai kirista don Allah ya ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatlun kitab sannan Allah ya ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id an gane ko kenan dan haka ba wai hadira suke ba kawai inda za a bugun musulmi ne suke hada kai su bugi musulmi to kaga aljanna Allah yake ta musulmi ce man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun man aslama wajhahu wanda ya juyar da fuskar sa ga Allah tauhidi kenan wa huwa muhsinun ya kyautata aikin sa yayi daidai da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa da sauran malamai to su suka ce a'a yahuda suka ce sai bai hudi kiristawa suka ce kirista kaga sun yi hakarul janna sun mai da aljanna sun yi monopolizanta sun mayar da ita tasu ce sai su su waɗancan tasu ce su ko waɗancan tasu ce to anan abin da kamata mu fahimta kuma abu na biyu shi kiristanci addini ne wanda ya ginu akan da'awa a kira waɗansu shi kuma yahudanci addini ne ya ginu akan sai da jinsin ake kira ma'ana wanda ba ba yahudi bane to ba zai shiga addinin yahudanci ba don ko ya shiga wutar jahannama za shi shi yasa kana ganin kiristoci suna yin wuraren ibada suna kiran mutane zuwa ga da'awa amma baka taba ganin yanzu nan Niger akwai wurin ibada na Yahudawa babu saboda babu Yahudawa in ka ga wurin ibada su akwai su saboda su aljanna addinin ma za su ne kuma auratayya sai tsakanin su ba za a bayar da iya aure ba sai in ya zamanto wanda za a ba ita ko babban mai mulki ne ko babban mai kuɗi ne ko babban sarki ko ana son a shiryar da wata banna ba za a iya ba sai da ita sai a ba da ita matsayin sacrifice tadhiya amma dai bai hudi shi zai aure shi yasa ba addinin ba mai shiga sai yahudanci kaga wannan yasa itilar Allah turo shi musu mulu azaba an gane ko kenan kaga aljanna sun mai da ita nasu balma Allah subhanahu wa ta'ala sun ce nasu nasu kadai وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه suka ce mu nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan Allah ne wadansu malamai sun fassara shi akan zahiri kenan suna nuna cewa su ƴaƴan Allah ne kaga za a kai ga wahdatul wujud ko kuma nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan annabawan Allah ne duk abinda mun kai babu wata matsala nahnu abna'u anbiya illahi kenan ko kuma nahnu abna'ullahi mu ne Allah yake so bai son kowa in ba mu ba su yahuda sun ce Allah bai son kowa in ba su ba su ko sun ce Allah bai son kowa in ba su ba kaga wannan matsala matsala ce mai girma to shi yasa kaga sai suka cakuɗa addinin su da alhakar wannan hakar shi ne zama ta musu matsala saboda an taskance addini ga waɗansu mutane an ce su kaɗai za su shiga wannan addinin ko aljanna in ba ta ware wace babu mun shiga aljanna an gane ko to wannan mun dan bada misali ne akan alhakar cikin yahudanci da kuma nasaranci da kuma yadda suka taskance aljanna kuma suka nuna cewa su ne akan gaskiya duk wanda ba su ba akan gaskiya ke ba wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wannan hakrul haqqi ne an taskance gaskiya an sha makance ta an katange ta an nuna babu wanda an bisa gaskiya in ba shi ba Allah ce qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushriki to sai mu zo na biyu al hakru inda al muslimin wannan matsala ta zo wajen musulmai amma za mu ba da misalai kamar guda uku daga ciki na farko hakrul ijtihad ijtihadi shine malamai su tsaya su ga wani abu ya faru babu nafsi karara sai ayi istinbati ayi ijtihadi sai kai sai su fuka hausa sun ce ai ijtihadi ya kare tun daga karni na hudu shikenan ijtihadi ya kare to shi yasa ɗaya daga cikin manyan manyan malaman usulul fiqh da tafsiri Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin suratul abin nan Muhammad yayi bayani kan wannan qadiya yana cewa ba a cewa ijtihadi ya tsaya bakin karni na hudu kowace al'umma tana da mujtahid a cikin ta kadiba ya bayani mai tsawo a wannan wurin an gane ko abu na biyu sai hakr na wato al-istishhad bil ash'ar ko bil lugha malaman lugha wasu daga cikin sai suka ce da karni na hudu ya wuce to ba a sake istishhadi da magana wani mutum a ce larabcinsa ana istishhadi da shi sai dai kayi biya malaman majma'al lugha al-qahira kadiba cikin muqaddima na mu'jam al-wasit suka ce a'a wannan kuskure ne ai al-lugha ka'inun hayyun ita lugha kamar abu ne mai rayuwa kenan yanzu shi yasa kaga shi'rul muwalladin ko al-muwallidin al-muwalladin su ne waɗanda aka haifa a cikin larabawa almuwallidin su ne waɗanda suke kawo kalimomi in mun ɗauki shi a wannan ismul maf'ul da ismul fa'il sai aka ce ba istishhadi da yarensu saboda su ba cikin larabcin suke ba alhali in mun duba wanda ya littafin nahwu babba a duniya wanda babu irin sa ba balarabi bane siba waihini sannan kuma mutanabbi ba farisi ne kuma ana istishhadi da yarensa to dan bi da a cewa sai wani sai wani sai balarabi a'a kawai duk wanda yayi larabci ingantacce an ga yana da kyau ana iya ɗaukar kalmar sa ai amfani da ita to kaga ba a yin hakar istishhad a ce bakin wuri kaza ilimi ya kare ko a ce ilimi sai ga mutanen farko na baya ba su da ilimi ba gaskiya bane baiwa ce ta Allah yana bada ta ga wanda ya so wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha yu'til hikmata kuma man yasha to na uku a gurguje wanda yake na da muni da hatsari shine hakrud da'wa mutum ya dauki da'awa ya ce bakin wani kamar bakin kungiyarsa ita ce take akan gaskiya sai ya ɗauki gaskiya sai shi ba kungiyarsa kaga ya ɗauki kungiyanci da gaskiya ya haɗa su wuri guda alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abdullahi ibn Amr wanda yana cikin sunan Tirmidhi kuma Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda za su ci nasara ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda nake akan sa da sahabbaina shine to kenan ko da mutum yana cikin kungiya ko bai cikin kungiya inda ya yi aiki da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ta kare to amma wani sai shi na ganin duk abin da ya faɗa shine gaskiya duk abin da bai faɗa ba ba gaskiya bane kaga an samu matsala yana ganin cewa duk wanda a dan kungiya shine dan aljanna wanda duk ba dan kungiyar sa bane ba dan aljanna bane kuma kungiyoyi suna da awa akan sunna kaga wannan hakar ne domin musulunci ya fi karfin kungiya ƙasarka mukaddarta akwai kungiyoyi daban-daban to in kungiyoyin sunna sun wuce ɗaya biyu uku hudu biyar misali to kowa yana ganin shine dan aljanna kenan waɗancan duk wasu suke ko ko ba akan manhajin manzo sallallahu alaihi wasallam suke to sannan kuma in an bar ƙasarka akwai ƙasa 190 da wani abu ko ina akwai kungiyoyi na sunna ko mu ce mafi yawancin su to su ko waɗancan me ba ko musu da ba su cikin kungiya ka kuma ba su cikin ƙasarka su ma ƴan wutar jahannama ne kuma su ba su san gaskiya ba na ba ta mu jini ko ko kai kaga cewa kai duk abin da zaka faɗa dole shine ya zamanto wajibi mutane su yarda da shi don kai ne ka fahimci gaskiya kai baka yin kuskure kai ba ka zan wani Allah ne ko ka zan wani manzo ne wanda an ka turo ma mutane na fata mun jini to kaga wannan fikira ta turawa ta yahudawa da wanda a cikin yahudanci ita ce ta zo har ta sa wasu na ganin kai baka isa ka gane alqur'ani da hadisi ba sai ta hanyar su a ba gaskiya bane alqur'ani ba da Allah ce ai tadabburin shi da munafikai fara yace afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha ana magana ne kan munafikai afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera kuma suratul nisa nan tana magana ne akan munafikai suratul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko suratul qital am ala qulubin aqfaluha ana magana ne akan munafikai to su an ce su yi tadabburi ila ga musulmi tadabburin alqur'ani yana buƙatar sharuɗa abin da ka sani kana iya kai tadabburi akan sa dan haka ba a hakar na alfaham ko abin da ya kama da haka za a tsaya ne akan gaskiya inda gaskiya take wannan na dan bada misalai ne saboda irin abubuwan da suke faruwa abu na uku sai al-hakru al-gharbi monopol na kasashen turawa an gane ko yanzu nan mun bar addinan su mun dawo akan tsarin da suke akan shi shi al-hakru al-gharbi mu doki abubuwa guda biyu al-hakru al-ilmi da hakru al-khairat hakrul ilmi shine mutum shi taskance ilimi sai shi in ka duba turawa ba su yarda da ilimi na kimiyya ya yaɗu a duniya ba kafin ce ni bakin abin da za su koya muku abu guda ne shine yare kasashen da faransa ta mallaka su iya faransanci su kwari to su ne mutane kasashen da ingila ta mallaka su iya turancin english su kwari su ne mutane to daga nan bayan wannan kun ba wani abu saboda bi saboda ilimin na kere-kere sun rike ma kansu shi ina fata ana fahimta ta shi yasa ga mun iya turanci da yawa da mutane musu iya turanci sun iya ingilishi da faransanci amma musu iya yin komai ba saboda yaren da ɗaya muke koyo to kuma wannan abin da suke bukata ne saboda za su kawo maka na'ura a ce maka wani dokta ne na kwamfuta kafin ce ni yana iya yi ma kwamfuta ɗaya ya haɗa ta ko ko wannan dokta ne na kaza yana iya gyara abu amma bai iya yi kenan ilimin mu ya takaita daga amfani da sarrafa na'ura da kuma gyara ta amma ilimin mu bai kai inda zamu yi ba inda zamu kera to daga nan zaka iske cikin abubuwan su duka akwai alhakar shi yasa aka samu alhakar na alilmi alhakar al'ilami kafafen yada labarai duk labaran da za a ji in dai ba wasu daga wajen suka fito ba labari bai da wani inganci alhakar sihi sun riƙe abin da ya shafi wato ilimin likitanci wajen su duk mutane mu mafi yawanci in ba- babu lafiya in dai kana da hali dole sai ka je waje saboda karatun da muke yi bai ishe mu ba sun kai alhakrul geography sun tattare kasashe sun ba su yanci amma kowa yana da nashi inda yana mulkin mallaka kowane kuma yana son ya ɗibi bakin kaza kuma su suka yayyanka kasashen kenan in aka yi rikici dole su ne za su je su yi shari'a ga mutane kaga alhakru kenan sannan su suka yi kotunan duniya su suka yi majalisar ɗinkin duniya suka ba kansu kujerar hawan daki kaga alhakar ne na hurriya sun tauye haƙƙin mutane in sun yarda su biyar ɗin nan to shi kenan kowa yarda in ba su yarda ba kuma ko duniya ma ba ta yarda ba sai alhakru tarihi shine taskance tarihi a ɓoye shi ba a son a san abin da yake faruwa yanzu kaga shugaban ƙasar america na farko an an fahimce ni bakin mutum ne amma duniya ba taɓa sanin da yawa daga cikin masu malaman tarihi ba su kawo wannan akwai wanda ake ce ma johnson wani bakin mutum ne ɗan ƙasar liberia shi ne fara ƙasar mulkin ƙasar america a 1781 amma yanzu george washington ake cewa wanda shi a 1789 ya fara wannan Johnson- johnson kenan dan kasar eh, abin nan eh, kasar liberia asalin shi shine a- wai assasa kasar america yayi mata minister minister ya tabbatar da ita ta fara aiki bayan an yi revolution kasar ta so ta wargaje amma da an kai alhakar tarihi can ba a rasa ba cikin encyclopedia da ke littattafan tarihi duka an kiba da tarihinsa amma su malaman tarihi suke cewa in an diba cikin dolar na america dai dolar kamar dai dolar can boyayye wanda na daɗin to can kana ganin sunansa sai kaga ansa johnson amma kuma ina tarihinsa babu miye ne yayi ma a ƙasar america babu saboda mi saboda alhakru at-tarihi shi yasa ba sa son ka san tarihin ka domin kana iya eh, eh, eh, zama wani abu bayan ma johnson kin nan sai da aka samu shugaban ƙasa shida suka zan bakwai tare da wannan Johnson sannan na shi wannan shugaban ƙasar America George Washington wanda ya aza sabuwar doka da constitution ake ake tunawa da shi to kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a san da su sannan akwai hakrul ilmi wanda turawa suke yi yanzu kaga tarihin musulunci a ƙasar Andalus shekara 800 musulmi suna mulkin turai suka je suka kai jami'o'i turawan faransa da na ingilis suka je suka yi karatu christophe colomb ya gano ƙasar america da mi da geography ta ilimin musulmi daga ƙasar spain ya taso a 1492 ya gano ƙasar america lokacin da musulmi ilimin musulmi na ya amfani da shi wa ya san wannan imamu fakhruddin razi mai tafsiri a tafsirul kabir malamin tafsiri ne kuma malamin fizik shimi ne amma yanzu razin nan sun cire shi sun maida shi hazas kai ba san hazas ba mathematic ilmu aljabru wal kasr aljabru shine algebra suka dauka mi geometry sun zo Africa sun dauka ga ahram le pyramid wuraren da aka yi wajen kasashe abin nan kasar fir'auna duk wannan an koyi shi baka san manyan ka ba musulmi abin da suka yi shi yasa kake daukan musulunci wai wani boko haram musulunci yana yana- abin ga manya manyan yan boko na da duk musulmi ne wanda suka yi kere kere musulmi su suka kawo teori ta farko da aka yi agogo a duniya a ƙasar spain sun yi zaki guda shidda daga awa ɗaya zuwa awa ɗaya namu ruwa suke fita a cikin waɗannan zakunan ashe shine lokacin da suke amfani da shi da turawa suka zo bayan sun mallaki wurin aka je aka buɗe abin eh, tiyukan da yadda sun kai installation daga baya da aka so a mayar duk injiniyar na duniya an kai sun kasa yi masallacin imamul qurtubi har yanzu yana nan gidan shugaban ƙasar musulmi na wancan lokaci yana nan ƙasar spain kashi talatin cikin ɗari na eh, birijan ta daga garuruwan musulmi take samun shi turism da take amsa mu mu da wuraren sha- eh, shakatawar buɗe ido. sun yi ilimi na astronomy da tafiyar rana suka yi ɗaki gida mai taga an gane ko ko window 360 in rana ta fito kullum haskenta cikin abin nan eh, taga guda yake shiga saboda su nuna maka sun kiyaye yadda tafiyar rana take tafiya amma duk wannan wani musulmi ya san shi and 2006 wato 2006 wata trailer babba ta kubce ta bugi wata tsohuwar katanga a ƙasar Spain an iske littafi da aka rubuta kusan sun kai littafi 86 na musulmi ne da yaƙi ya ci su suka yi ta ɗaukar littattafan suna sawa cikin katanga suna liƙewa to kaga waye wani musulmi ya san da wani ana nan zaune bakar tarihin kan balle ka sani littattafan abdullahi gondun na shehu usman bin fodiyo sun kwashe su sun tai da su oxford suna can oxford yanzu in za ka yi bincike sai an haɗa ka da mai tsaro sai an haɗa ka da mai tsaro ɗan sanda kuma a baka gam don kar ka taɓa su lalace ka rubuta abin da za ka rubuta ka fito kamar su suka rubuta su ko iyaye suka rubuta su Imam al-Mawardi ya rubuta wani littafi Al-Hawi fil Fiqh Shafi'iyya mujalladi 40 ne. Duk aka yi neman littafin a kasashen musulmi gaba ɗaya cikakke aka rasa. A ina aka samu littafin cikakke sai a America jami'a ta Congress, library ta Congress. Babbar abin da library ta America wadda zuwa an 2006 kenan kusan littafi biliyan biyu a cikinta 2 miliyar. yanzu da saudiya ta so ta amshi wannan littafin sai da ta biya kuɗi dola dolar dubu ɗari sannan aka kashe nan jami'a ta ummul qura ɗalibai suke bincike ana ta hakikin shi ɗaya bayan ɗaya waye san abin da magabata shi suka aikata kaga sun yi hakrul ilmi sun boye abin ya kasance nasu ina fata an fahimce ni da sauran irin bandar da zaka gani game da abubuwa na ilimi waɗanda aka ɓoye ba a son asali daula ta fir'auna an yi firamid a nan ƙasar Nijar a jihar Zandar a ce daga nan ta tashi har ta kai ta yaɗo ga duniya amma sun ɓoye wannan ba a son asali wannan baki ne gashi shi ne asasa ƙasar Amerika amma sun ɓoye da har sunansa akwai cikin kuɗin Amerika amma ba a san da wannan ba ina fatan kafin ce to haka in ka ɗauka hakar wato sun na ma'ilimta duk ma'ilmci wanda yake mai kyau duk likita duk mutumin da ke da amfani na kasashenmu yana ina yana wajen su in ka ji an ce an hana mutum ya shiga to shine dan gudun hijira tattalin arzikin sun mayar da shi wajen su sai su komai ya koma a wajen su ya za a yi duniya ta zauna lafiya ya za a yi duniya ta zauna lafiya ana irin wannan zalunci duk ma'ilimtan mu da mutanen masu abin ga an yi hakar su a rike su siyasatu istiqtabin nabihin su suna da siyasa ta kwashe ki rarumo annabihin waɗanda suke masu hazaka mu kuma muna da siyasatu tahribin nabihin shine koran waɗanda suke masu hazaka duk mutumin da yake da ilimi in ya shigo kasarsa sai a tauyi a hana masa biya in an kai shi ma'aikata a bashi karamin matsayi a hana shi motsi sai ya gudu ma ya rasa abincin da zai ci ya za a yi kasashen musu ci gaba muna da irin wannan siyasa to wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya gane da mu to wannan mun dan bada misalai ne game da alhakar wanda turawa suke yi game da littattafai da kuma tarihin musulunci don lokacin namu bai da yawa a ƙarshe ya kamata mu kawo nukta ta ƙarshe sai mu saddake kenan wancan na biyar din ba zai samu shiga ba sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko kuma ya kai mu da rayuwa sai mu yi matashiya da shi sai mu cika maudu'in mu shine alhakar na ƙarshe hakar wanda mu ne muka kirkiro mu kan mu shi kafin cin akwai abubuwan da bai dace a yi hakar ɗinsu ba na al'umma ne gaba ɗaya na farko dukiyar al'umma sai zama to an bar waɗansu su kaɗai za su amfanuwa da ita su uttauziya shi daga cikin da kan matsala a ba waɗansu jihohi a hana waɗansu jihohi a ba wata kabila a hana wata kabila a ba wasu ƴan fati a hana waɗansu ƴan fati in dai ba fatin kake ba kai ba kowa bane kuma baka isa a baka ba sai zama to kullum masu halin mutum yana da miliyar arba'in kuma kullum shi ake ba damar yayi kasuwanci kullum yana ƙara kuɗi mutane kuma kowa bai samu ba kaga wannan shi ka fitina a cikin kasa sannan shi ke sa masu kuɗi sai su ga su Allah ne ba a saba musu don komai yana hannunsu kaga mu muka kirkiro wannan ba wai turani suka zo suka samu wannan ba saboda biyan bukatocin mu kafin ce ni abu na biyu hakrul mulk shine taskance shugabanci a ce sai wannan kabila ita kadai ce za ta yi mulki wannan zai iya kawo matsala a cikin al'umma kaga a kasar Senegal mi matsalar da suka samu shugaban kasa ya rike Abdou Diop sai da ya ɗaya biyu uku hudu da mutane suka ji da shi sai suka gudu suka bar shi wannan shi yasa kaga masarautu suke samun matsala duk da yake tsarin masarauta abu ne wanda ba a taba shi tunda tsarin mulki akwai na zabe shin haihuwar ka aka yi kamar yadda suka kawo an an haife ka kidan ka gada ko ku akwai tsarin mulki wanda a'a ilimi ne zaka je kai karatu wannan bai baka dan ka karanta science politics bai yiwa ka zama dan siyasa sannan kuma akwai abu na uku tabi'a na hali matsala na iya samuwa a gane jarumi kake a baka shugabanci hanyoyi ne da ake samu amma sarki da shugaba na kowa ne cewa zaka taskance su zuwa ga wasu mutane banna ce zaka kawo cikin al'umma na biyu mailimci wanda Allah ba ilimin addini ko Allah ba shi ilimin duniya to na kowa ne zai karantar da kowa ya amfani kowa domin ilimi international ne wanda ya yi amful wannan da muke amfani da shi ba gidansu ɗaya amful ke haskakawa ba duniya ce ke haskakawa kuma kafiri ne kenan in zama to kafiri yayi abin da zai amfani duniya ina ga musulmi na uku hakrul aghniya wato hana taskance katange masu kuɗi kace kawai sai shi mai kuɗi na kowa ne yana iya taimaka ma kowa baka yiwa kace kai mai kuɗi sai naka zaka taimaka ba in kai yi haka nan wannan shi zai kawo wannan a cikin al'umma an gane ko na hudu sai hakrul tibb abin da ya shafi likitanci shi likita ba a cewa na wane na ko na wane ne ko na wane ne a na kowa ne mutumin da bai da lafiya zaka tsaya kallon ba dan kaza bane ba dan kaza bane ina ruwanka da wannan kai da kake son ka cece rai na biyar sai hakrul qada a taskance hukunci hukunci kawai eh, wanga eh, mai alƙali na kowa ne juju inda ba yiwa a ce sai na wane ne kawai inda gaskiya take can ne yayi abu na eh, abin da na karshe sai hakru al-amni al-hakru al-amni ko hakru rijal al-amni a taskance jami'an tsaro na wane ne kenan yanzu ba kasa suke ma aiki ba wani suke ma aiki abin da yake so shi za su yi ya za a yi a ci nasara to waɗannan abubuwa ne waɗanda dole in anka ce za a yi hakar ɗinsu ba za a samu cin nasara ba to kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gara da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta insha Allah ta'ala hakar tijari shine sati mai zuwa zan dan cin fida da shi in Allah ya kai mu na rai sai mu samu du'in mu na gaba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana to alhamdulillah salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ina kuma za mu dasa aya a wannan rana ta yau sai kuma rana ta yau idan Allah ya kamna rai kamar yadda malai ya bayani za mu zo kuma mu dasa insha Allah muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da malai ya karantar da mu abin da ana aiki Allah ba mu ikon ma'aikata abin da ana hannuwa Allah ba mu ikon hannuwa da gare shi za mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma mu biyo baya da addu'a insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka amin masu taimaka ma addinin musulunci da ilimin su ko da kuɗin su ko da dukiyar su ko da mulkin su ko da shawarwarin su ko ta wata hanya ce Allah subhanahu wataala ka taimake su amin masu son su kawo ma addinin musulunci zaman ƙasa Allah muna roƙonka in masu su yawa ne ka shirya da su in kuma Amin.
masu yawa ne Allah ka kare musulunci da musulmai da shari'a su amin Allah muna roƙonka zama lafiya a ƙasar mutanen da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin in Hassan su ga zaman lahiya ya dore ya tabbata a cikin ƙasar mu ya Allah subhanahu wataala ka tarke su amin ma Hassan su kawo mana cikas akan zaman lafiya na ƙasar mu ya Allah in masu shirya ne ka shirya da su in ba masu shirya ne Allah ka kare musulunci kuma ka kare ƙasar mu daga sharrin su amin da Allah masu bara addu'a zuwa gare mu Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatun su na alkhairi da mu da Amin.
su gaba ɗaya in Amin.
akwai sharri ka canza kamar yana alkhairi ka biya mu gaba ɗaya amin amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل آمين.
الشرك والمشركين ودمر اعداءك على دين وانصر آمين.
عبادك الموحدين amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين.
الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين.
وبنبيك بالرسالة آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين